أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا تي قوة أكو هجرة منظر الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة دبو إيد تريه حدود ثلاثين دترى wanda ya daidai da sha tara ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai satin da ya gabata mun tsaya aya ta ɗari da hamsin da ɗaya a yau za mu koma aya ta ɗari da hamsin saboda akwai bayanai dama mun karanta ayoyin mun fassara lafuzzansu su akwai bayanai da suke da muhimmanci waɗanda ya kamata mu koma a kansu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da zamu sannan muna fatan Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar a doron wannan ƙasa sannan kuma muna fatan Allah ya kashe mu akan haka Allah ya tayar da mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance ita ce makomanmu gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusule.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يريدون أن يتخذوا بين ذلك ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا malamai na tafsirin alkur'ani sun tattauna akan munasabar wannan ayoyin ana magana kan zancen munafukai aka zo aka yi bayani kan irin waɗanda ya cancanta a taɓa mutuncinsu in sun taɓa addini to sai aka zo da zancen kuma waɗanda suka kafe ce to menene munasaba ta kawo waɗannan ayoyin ana maganar munafukai a tashi zuwa ga kafirai malamai suka ce dama waɗanda suke adawa da musulunci mutum biyu ne kafiri da munafiki ko ba haka ba sannan kuma Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqina inna Allah jami'ul munafiqina inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah zai hada kafirai da munafikai a wuri ɗaya to tun da an yi bayanin munafikai yanzu kuma sai a tashi a dawo zuwa ga kafirai don musan su musan waɗannan mutane tafiya guda ce waɗancan kafirai ne su ma a ɓoye waɗannan kuma a bayyane malaman tafsiri sun tattauna akan wannan aya ta innal ladina yakfuruna billahi wa rusule shin akan wane ta sauka wanda wancan sati mun yi bayanin waɗansu malamai suka ce wato wannan aya ta sabka ne akan Yahudawa domin su ne ayoyi suka yi bayanin cewa wato wa nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yace wa id akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'a waɗannan ayoyin kuma suna magana ne akan yahudawa su ne kan wato ayoyin suka sauka akan su waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya tana magana ne akan kiristoci asbabun nuzul kinta domin mi domin kiristoci sun kafirce masashen littafi wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin kaga sun kafirce ma abinda aka je aka faɗa amma dai in muka duba al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun zo a cikin at-taura sun zo a cikin injila in sun kafirce tu amanu bi ba'd al-kitab wa kafaru bi ba'd al-kitab Allah yace alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil a cikin at-taura da injila kaga wannan ya nuna cewa ashe dukkan su waɗannan aya ta shafe su to innal ladina yakfuruna billah haqiqa waɗanda suka kafirce ma wato al'ayoyin Allah ko suka kafirce da Allah subhanahu wataala wa rusulihi da manzanninsa ko da annabi guda mutum ya ƙaryata ya ƙaryata annabawa gaba ɗaya ina fata an fahimce ni dalili kuma Allah subhanahu wataala cikin suratu shu'ara yace kazzabat qaumu nuhin al mursalin mutanen annabi nuhu sun ƙaryatar da manzanni manzo nawa aka turo musu manzo ɗaya kuma wannan lokaci ƙarawa da ƙarau annabi nuhu alaihi salam shine annabin farko wanda aka turo kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin sahihul bukhari da imamu muslim wanda abu huraira ya ruwaito shi wanda mutane za su zo ranar tashin alkiyama zuwa ga adam su neme shirin musu ceto ya ce musu ya yi laifi ya ci itanya ba tare da bayan an hane shi sannan kuma su zo zuwa ga nuhu alaihi salam fa yaqulu ya nuhu za su ce ya nuhu ka neman muna ceto wajen ubangijinka domin an ta'awwalur rusul kai ne farkon manzanni fil ardi a bayan ƙasa wa sammaka Allahu abdan shakura Allah ya kira ka a cikin alqur'ani bawa mai yawan godiya kaga yana da khisal masu yawa mawdi'ul istishhad shine cewa Allah ya kira shi farkon manzanni ko kuma mutane za su kira shi wato manzo na farko to kaga babu manzo a gabaninsa kuma a lokacinsa shi shi kadai Allah subhanahu wata'ala ya turo amma duk da haka Allah ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin ko ba haka ba sannan kuma Allah gaba ya kara ce kazzabat adun al-mursalin kazzaba ashabul aikati al-mursalin duk dai an ce sun karyata manzanni kazzabat qaumu lutin al-mursalin kaga an ce sun karyata manzanni wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد kaga وعصوا رسله sun saba ma manzannin Allah subhanahu wataala alhali manzo guda anka tura musu wa ila adin akhahum huda ina fatan kuna fahimtar wannan to meye dalilin da yasa aka ce wannan domin in ka kafirce ma annabi guda ka kafirce ma annabawa guda daya domin asalin sakon su guda suke isarwa na aqida shine a bauta ma Allah subhanahu wataala shi kadaya kar a hada shi da wani وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت التي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فكاغا wannan dai ya nuna cewa annabawa sakon da suka zo da shi guda ne shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma wannan hadisin Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare shi shi rawaito wannan hadisi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ana aulan nasi bi Isa ibn Maryam ni ne mafi cancanta da Isa dan Maryam ba wai dan saboda jinsi ba a'a saboda aqidar mu da abin da muke akan shi dai ne ina fata an fahimce ni inna aulan nasi bi Ibrahima lallazina tabauhu wa hadha an-nabiy wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin ko ba haka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fil ula wal akhirah a wata riwaya fi dunya wal akhirah a duniyar lahira na fi cancanta da shi al anbiya'u ikhwatun min allatin su annabawa wato kamar ikhwa ne na Allah kamar ƴan uba da ake cewa ƴan uba da Hausa wa ummahatuhum shatta amma iyayensu mata daban-daban daban-daban ne kaga dai kuna da abin da ya hada ku kuma tar- kuna da in- da kuka rarraba aqidar da suka zo da ita ɗaya ce amma kowane shari'a shi daban-daban take li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kaga kowane annabi yana da tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan kuma dinuhum wahid addinin su daya ita ce aqida walaysa bainana nabi babu wani annabi tsakani na da ni da shi wannan hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi a cikin kuma riwaya ta Abu Dawud da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace auladu allatin wajen ikhwatu allatin in an ce aulad ya'ya ikhwa yan uwa na uba ko kuma iyan uba matsayin haka suke ta fuskar wato aqidar da suka zo da ita daya babu wani annabi da ya zo da wata aqida a doron kasa wadda ba wannan ba ina fata an fahimta to kaga dai innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi waɗanda suke kafirce ma Allah da manzanninsa ko da ɗai suka kafirce sun kafirce da su gaba ɗaya wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi suna son su bambanta su rarrabe tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna nu'minu bi ba'd suna cewa mun yi imani da sashi wa nakfuru bi ba'd mun kafirce ma sashi mun yi imani da sashen manzanni mun kafirce da sashen manzanni ko mun yi imani da sashen abin da yake cikin littafi mun kafirce ma sashen abin da yake cikin littafi tunda kafirce ma sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafirce ma sashen abin da yake cikin littafan su ne wato yahudawa sun yi imani da Isa sun yi sun yi imani da wato Musa alaihi salam amma ba su yi imani da Isa ba da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma kiristoci sun yi imani da Musa da Isa amma ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ba wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila kuma suna son su samu hanya tsakanin haka kaga babu wani abu tsakanin musulunci da kafirci abu nawa ne biyu ne imma an takuna musliman wa imma an takuna kafira bai yiwa a samu wani abu ko musulunci ko kafirci ko ƙarya ko gaskiya fa ma za ba'd al-haqqi illa ad-dalal bai yiwuwa a zo a ce a'a akwai wani addini wanda za a samu wanda za a shiga aljanna wanda ba musulunci ba Allah bai wannan addini ba duk wata ƙarya wanda za a yi wanda za a cewa akwai musuluncin da ya kamata a yi ko kuma a samu a ɗebo wani yanki na musulunci a haɗa da wani yanki na kiristanci da na yahudanci a haɗa su a samu wani addini to wannan hayaniya ce ba musulunci bane kafirci ne musulunci gaba ɗaya ake ɗauka sako a bashi gaba ɗaya ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fis silmi kafa sai Allah ce ulaika humul kafiruna haqqan
أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, To, irin waɗancan ula'ika waɗancan, malamai sun yi saɓani kan shi ula'ika matsayinsa, wasu suka ce, To, kalima ta innan lazina ya billahi wa rusuli, khabar take nema, ko ba haka ba mun samu ismuha innal ladina alladina shine ismu inna ko ba haka ba to amma ina khabarkin shi sai wadun suka ce wato khabarkin shine ulaika humul kafiruna haqqan wadun suka ce a khabarkin shi muqaddar ne an bar mutun ya kaddara abinda ya gani saboda mi saboda an shafe shi ya tafi innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi ya kaddarta musu abinda ya dace da su amma kuma suka ce a ulaika humul kafiruna haqqan shine khabarkinta ko kuma kenan ula'ika humul kafiruna haqqa in mun kaddara khabar sai zaman to wato shine mubtada waɗannan sai ce humul kafiruna ya kawo hum ana iya cewa ula'ikal kafiruna waɗannan su ne kafirai amma sai kawo hum don saboda ya karfafa magana littaki sannan kuma wasu na ganin don saboda a tantance kafircin su bai da shakka dan kan wani ya ga a to in sun yi wani aiki sashe na addini to ai ya kamata a ce suna da dan sauran imani imani da wata ladala sai Allah ce ula'ika humul kafirun waɗannan su ne kafirai haƙƙan na gaskiya haƙƙan yana izamantowa wato mansubi ne da ya zamanto ya zo don ƙarfafa jumlar da ta gabata kamar ka ce an ta akhi haƙƙan ai huƙƙa ya huƙƙu haƙƙan ka cancanta ko ko ula'ika humul kafiruna haƙƙan sai ya zamanto sifa ne na masdar mahdhuf ula'ika humul kafiruna kufran haƙƙan kafirci na gaskiya tan tagarya ko ba haka ba Allah ce to wa a'tadna mun yi tattale lil kafiri daga waɗanda suke kafirai azaban azaba muhinan ta wulakanci Allah ya tsare mu da irin wannan to wannan yake sawa zamu ja hankali zuwa ga mutanen da suke zuwa su bambanta tsakanin annabawa ko kuma su bambanta tsakanin Allah da manzanni ko ba haka ba kun ga wannan lokaci da muke ciki akwai wanda suke iddi'ain sun yi imani da alkur'ani amma ba su yi imani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kaga ko da mun ce wannan aya ta sabka akan yahudu da nasara al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab tafsirin da ya gabata a cikin watan azumi mun tattabo wasu bayanai akan waɗannan mutane ko ba haka ba da irin shubuhohinsu da irin hanyoyin da suke bi inda ake samun matsala akan waɗannan mutane da kuma sauran mutanen da suke ƙoƙarin tafsirin alkur'ani shine cewa ka ɗauki wata aya sai ka bar wata aya ko ka ɗauki wata kalima ko ka bar wata kalima a'a shi alkur'anin zaka kalli kalimomin da suka zo gaba da waɗanda suka zo baya ko ba haka ba amma kawai sai ya ɗauki kalima guda wanda suke burge shi ko ɗauki aya guda sai ya bar sauran ayoyin to wannan malamai suna kiransa at-tafsiru tajzi'i wani babu malami ya rubuta littafi akan haka wato ɗaukar wata aya kamar wata aya kaga sai ka samu ma'ana wadda take guntuwa gajeruwa ba za ka hita da fahimta cikakka ba dan haka yana da kyau duk malamin da ke son yayi tafsiri in ayoyi suna da alaka da waɗansu to yayi kokari ya san menene alaka tsakankanin su ta yadda ba zai bada ma'ana guntuwa ba in an ce ba a kaza to tana ga wuri an ce za a kaza to ya kamata ya kawo waɗannan ayoyin sannan ya nuna ga dalili kuma ga mafita domin alqur'ani ba a saukar da shi ba dan ya ƙaryata dan sashin shi ya ƙaryatar da sashi ina fatan kun fahimce ni ko ba haka ba haka fatawa yana da kyau malami in zai bada fatawa ya san dukkan dalilan da suke da alaka da mas'ala ko ba haka ba sannan ya samu ya bada fatawa amma in ya zamanto baka yi bincike mai kyau ba baka san ka'idodin shari'a ba sai ka je ka bada fatawa da wani abu wanda yake sabanin abin da ake so akai zuwa gare shi in akwai nasikh wal mansukh tana yiwa daga farko an ce ayi abu kaza daga baya aka ce kada ayi ko ba haka nan bane to ya kamata ka sani ko hadisin da zai zo ya ce maka a wani lokaci wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me hukuncin mutumin da ya taba al'aurarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saki alwala wani mutum ya zo ya tambaye shi me hukuncin wanda ya taba al'aurarsa ya ce to ai ba wani abu ne ka taba wata gaba ce daga cikin gabobinka to kaga nan ko ka ce hadisan sun yi ƙarya ko ko ka san wanne ne aka faɗa daga farko ko wanne ne daga baya ko ko ka fanci hikimar da take ciki ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce wancan hadisin shine ya shafe wannan kidan ma'ana duk wanda ya taba al'aurarsa ya sake arwalla waɗansu suka ce a'a wanga na ƙarshe ne shi ya shafe wancan ina fata an fahimce ni kenan in ka taba ba za ka yi arwalla ba waɗansu malamai suka ce a'a za a kalli hikma in ka taba al'aurarka da niyyar ganin shawa da niyyar jin shawa yana yiwuwa malaman fiqh wasu sun tsananta sun ce da kai niyyin shawa ko ka taba ko baka taba ba alwalarka ta wuri wannan akwai tsalli a cikin sa a in ka taba da niyyar shawa ko ba da niyyar shawa ba sai mazi ya fita daga gare ka ko wani abu khalas alwalarka ta wuri akan haka wadansu malamai sun kai jama baina hadhihi alahadith amma waɗannan mutane suna da shubuhohi ba haka suke zuwa ba ina fatan kun fahimce ni dan haka yana da kyau wannan lokaci malamin da yake wa'azi ya zamanto malami ne wayayye ya sa abin da yake yi don za su nuna ma kai baka san alqur'ani ba sai su nuna maka cewa ai hadisan nan sun ci karo da juna ko ba haka ba eh in an ce ma hadisi ya ci karo da juna kaga kai baka san mafita ba ya kamata ka nemi ilmi sai ka ce a'a irin wannan sabani ba wani abu bane ana samun sabani har tsakankanin ayoyi amma yadda ake hada su ne abba ka sani ba Allah ya ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun ya ce zai tambaye kowa yace kuma fa idan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kaddihan fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan to nan Allah yayi ƙarya a baka fahimta bane can da yace zai tambaye kowa tabbas zai tambaya amma da yace ba zai tambaye kowa ba ba zai yi tambaya ta neman sani ba don Allah subhanahu wata'ala ya san komai mun fahimci wannan da kyau sabani ana samun shi dan haka ba laifi bane yin sabani amma kai bincike kai iya gurgurdon halinka kuma ka cancanta don annabawan Allah sun yi sabani ko ba haka ba amma Allah bai zargi annabi Dawuda ba tare da ɗansa Suleiman wa Dawuda wa Suleiman idh yahkumani fil harb idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Suleiman wa kullan atayna hukman wa ilma kaga an yi sabani amma Dawuda wato Suleiman shi Allah ya ba fahimta ko ba haka ba kaga in Allah ya ba karami fahimta kai sai ka gode ma Allah ba rikici za kai ba ko hasada ko ka kawo tarnaki da hayaki dan haka dai a takaice ikhtilaf tabi'atul bashar dan adam yana yin sabani walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin sabanin da ake samu in dai an bi dalilai wannan ba wani ba wani abu bane amma sabani ba kan dalili ba shine ake abin zargi dole sai mun fahimci wannan to waɗannan mutane an ba su shubohi da malaman su sai su ce maka ai Allah ya ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun ko ba haka ba da wani hadisi ne za su yi imani in ba alqur'ani ba wanda wannan aya ta zo a wuri bi a cikin alqur'ani ta zo a cikin suratul mursalat sannan kuma ta zo a cikin suratul a'raf ina fata an fahimce to kaga kai sai su saka su kirkici ko ko cikin suratul jaziya su ce ma Allah ce fa bi ayyi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun da wani hadisi bayan ayoyin Allah da Allah za ku yi imani kaga su ce to kaga wannan rikici ne an zo an kawo muku hadisai daban-daban masu rikitarwa da juna ko ba haka ba ko ko su ce maka to in kace musu Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai ce maka to ai wannan alqur'ani ake nufi ko ba haka nan bane kuma Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin to kaga an ce da yayi wata magana haka shikenan ce maka duk wannan magana hadisin annabi na cikin alqur'ani wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ya zaka yi dole sai kana da ilimi kana da bincike sai mu ce to bari mu baka dalilan da suke nuna ba a alqur'ani akwai hadisi dalili na farko ku rike da kyau Allah ya ce ma annabi Isa ya zo dan ya halasta musu yace wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum shi yace yana halastawa wa yake halastawa fil asl shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, ko ba haka ba, babu wanda adda izinin ya halasta ko ya haramta in ba Allah ba, wa a halallahu albai'a wa harramar riba, قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون to amma yace wali uhilla lakum kaga in haka dan ne annabi Isa yace bai ce wali yuhilla Allahu lakum ba dan Allah ya halatta muku ce ni in halatta muku ya faɗi kuma haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat yaqara wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith manzon nan yana halatta musu kuma yana haramta musu bai ce yana ba su labarin ba Allah yana halatta musu ko yana haramta musu to nan kaga an kai an kace annabi ya halatta ko ya haramta kaga nan sai ka ba mu amsa cikakka ba mu son rikici ba mu son jayayya muna son mu gane gaskiya ne ko ba haka ba to sai mu dawo kuma zuwa ga zancen hadisi kai ka ce hadisi babu hadisi sai mu tambaye ka Allah ya ce wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadisa annabi ya boye wata magana ya gaya ma iyalinsa ba mu ganta cikin alqur'ani ba wani hadisi ne wannan tunda ka ce fa bai ayi hadisin ba'dahu yu'minun فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وانك حديث مو بمجيش بكوي ديك أنك أو أنت ياتي تتشي ويباك لاباري يتشي الله يباشي لاباري كما هكذا تو إناشك وانا حديث تقال القرآن كما الله يتشي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الله ياجي مغنر ما تتكي جايا دكي قبل الأمر ميزنتا جايا كلمة تشي تكي مجملة to menene ta ce ta gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata a alqur'ani nake so ka kawo min ina ba ta kun fahimce ni to dan haka waɗannan mutane suna da subha sannan kuma suna cewa to hadithul qudusi wai kaji wai an ce Allah yayi magana da annabi ko ko magana ce wadda lafazinta na annabi ne amma ma'anarsa wajen Allah ce wannan ai maganar banza ce ko ba haka nan bane eh sai su ce maka a in haka nan ne to kenan ma ai hadithul qudusi ya fi alkur'ani tunda alkur'ani sai da aka turo jibril ko ba haka nan bane nazala bihi ruhul amin ko ba haka ba allamahu shadidul quwa ko ba haka ba to amma hadisul kursi an ce ba a turo ko ba kenan ya fi alkur'ani daraja kaga nan ma sai ka rikice ka rasa yadda zaka yi a'a ba haka bane turowan manzo da rashin turowan manzo wannan ganin dama ce ta Allah ko ba haka ba dalili kuma Allah yayi magana da annabi Musa babu wasifa a cikin suratul taha Allah yace wa hal ataka hadithu Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أرى أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى هزوك رشان كسر to anan sai mu tambaye su shin da wannan magana da Allah ya da annabi Musa da alqur'ani da aka turo Jibril ya kawo shi wanne ne ya fi daraja eh ko ba haka nan bane sai mu tambaye su wanne ne fi daraja yana iya cewa a'a to ai wannan maganar tana cikin alqur'ani ita ma alqur'ani ce sai mu ce a'a kafin Allah ya saukar da alqur'ani ya magana da annabi Musa ko ba haka ba to wannan maganar lokacin da Allah ya yi maganar da annabi Musa kafin a saukar da alqur'ani cikin soci ta fi daraja kafin ta zo cikin alqur'ani ina fata kana fahimta ta dan mutane ne masu garraba kuma Allah ya faɗa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha ya ga dama yi magana da shi kai tsaye to kuma wa ya hana Allah ya magana da manzanni kai tsaye wani na hana wannan to dan haka shubohin waɗannan mutane suna da yawa wani lokaci sai su ce Allah ya ce fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim kalma azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi bi aidihim da hannayensu thumma yaquluna hadha min indillah su ce wannan daga wajen Allah ne duk da yake ayat ta sauka akan ahlul kitab kuma mun ce al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab to daga ina hadisi yazo sai mu ce a shi hadisi ba rubuta shi suka suka ce nasu na sun kirkira daga wajen Allah yake ba kamar yadda malaman Yahuda suka yi su cewa sun kai ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga yadda yace ai sadaka ga yadda yace kaza ga yadda yace kaza dan haka su ba sun rubuta na ba sun kirkira ma Allah wa yaquluna ala Allah al-kadhiba hum ya'lamun a'a sun rubuta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya aikata ina fata an fahimce ni in ya kare da wannan to sai ya dawo ya ce maka ai Allah ya ce haza balagh shi alqur'ani ya isa balagh ko ba haka ba sai mu ce a'a balagh ba ana nufin ya isa ba ina fata an fahimce ni balaghun ana nufin shi alqur'ani an sabkar da shi da dan gargadi sako ne wanda ya kamata a isar da shi shine balagu ina fata an fahimci ni domin wato balag ismul masdar ne a cikin larabci fa'alun tana zakkuwa da ma'ana wato taf'ilan an fahimce ni wato balagun ballaga yuballighu tablighan balagan kallama yukallimu takliman kalaman tallaqa yutalliqu tatliqan talaqan ina fata kun fahimce ni to kenan wannan yana nuna cewa balagun isar da sako don mi don Allah ya ce wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balaga ai wa man balagahu alquran da wanda alqurani isa zuwa gare shi nan sako ne ake nufi an gane ko dan saboda kar su zo su yi wasa da hankalinka wani lokaci sai an ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun ai ashi an ce alqurani dhikrun laka wato ɗaukaka ne gare ka wali kaumika da mutanen ka sofa tus'aluna za a tambaye ku sai ce babu abinda za a tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai alqur'ani ko ba ga zasu ba sai mu ce a ƙarya kake yi abinda Allah zai tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba alqur'ani kadai ba falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna almursalin za a tambaye su yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum Allah zai tambaye su mi aka karba musu ya halin al'umma su to a ina da an kace wa sofa tus'alun qur'ani kawai za a tambaya in sun zo wajen sallama sun ce salamun alaikum wasu ba su ce assalamu alaikum ko ba haka nan bane saboda cikin alqur'ani babu assalamu alaikum ina fatan kun fahimce ni al-ma'rifa yan ce assalamu an yi mai ma'rifa alhali ko cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum yake cewa ina fatan kun fahimce ni sai mu zo kuma gaba sai mu ce to duk abin da za ku muna bayani ku muna da alqur'ani kun ce sallah tana cikin alqur'ani yaya ne annabawan da suka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai sallah tunda kun ce an ce fa bi hudahu muqtadi ko ba haka nan bane kuma Allah ya ce summa inna alaina bayana mu ne za mu bayanin shi to ni ban ga bayanin sallah ba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah ko ko annabawan da suka gabace shi ka amin misali annabi guda da ya sallah shi kadai ko nake bukata gare ka sun ba sun da inna alaina bayana ko kuma ya ce maka kawo littafin da kake rike da shi in zauna akan shi sai ya baka alqur'ani ya ce zauna saboda yana son ya wasa da hankalinka ko ba haka nan bane eh to mu muna girmama alqur'ani muna girmama hadisi shi yasa ba za mu zauna alqur'ani ba ba za mu zauna hadisi ba ko ba haka nan bane amma kai baka girmama hadisi da sauran littattafai to in ka zamna akan akhdari misali wanda muke cewa ahallari to cikin ahallari kowa ya san akwai bismillahir rahmanir rahim kuma ya san akwai wa sallallahu ala sayyidina muhammad akwai suna annabi Muhammad to in ka zamna a hallari ka zamna suna Allah ka zamna suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan imani ne abin tambaya shi yasa suka zo suka ce mace in tana haila ta yi sallah tunda Allah ce alladhina hum ala salatihim da'imun da'imun shi ne da'iman ko da yaushe ko ba haka ba suka ce ai shi jinin haila ba kazamta bane don Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahiyyu qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahiyy ko ba haka ba qul huwa azan sun ka ce azan shine cuta amma ba su ce azan ba shine kazamta mu ko sai muka ce ai kazamta ne domin mi domin Allah ya ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna kar ku kusance su sai sun tsarkaka a ce ba su da tsarki bai ce hatta yushfaina ba har sai an ba su lafiya Allah ya kyauta dan haka dai waɗannan mutane suna da cibuhohi wanda mutane waɗansu ba su fahimce su ba sai su aza barazana tana yi eh an ka tambayi dan alqur'ani kana sawa tuwafi sutura in yace eh sai mu tambaye ka to Allah ya ce ya bani ya bani adamu khudhu zinatakum menene khudhu zinatakum khudhu ku riqa Allah bai ce a sanya sutura ba dan haka ka riƙo sutura kada hannu ka zo masallaci kai sallah in kasta ta sai ka kawo muna ayar da ta ce ka saka wannan sutura ala ayyati hal waɗannan mutane mutane ne waɗanda suna da shubuhohi kuma gaskiya wannan akida ta jima a duniya dan imamu shafi'i a cikin littafin sa ar-risala ya nuna cewa yayi karo da ɗaya daga cikin waɗannan mutane wanda suka zo suna son su tattauna da shi akan wannan mas'ala ina fata an fahimce to kaga imamu shafi'i ya mutu hijira tana da shekara dubu biyu wato ɗari biyu da hudu kaga ko yanzu hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu kenan kaga a takaice wannan aƙida ta kai shekara dubu ɗai da ɗari biyu ko da ɗari uku da abin da ya kama da haka ina fata kun fahimce ni ba wai ta sabuwar aƙida bace da ake nan ana ƙarya sannan kuma saɓanin da suke cewa ana samu to sai suka rika alƙur'ani kuma sai suka yi saɓani sai suka kafirtar da junansu suka zo wani ya ce kaza wani ya ce kaza wasu suka ce sallah kawai shine ka zo ka yi tsaye ka dubi gabas su ne ƴan tsaf muna da su maraɗi ko ba haka ba sai a zo a yi dubi gabas a yi tsaf don Allah ya ce allazi yaraka hina taqum wanda ya gane ka kana tsayuwa Allah ya ce ai ruku ai sujuda bai faɗi da za'i don haka bai bukata wasu sun kace raka'a ɗaya za a yi a ina take ba mu ganta ba warka umma arraki ina sun kace raka'a ɗaya wasu suka ce a'a sallah kawai kayi ta yadda ka ga dama wasu suka ce irin sallan mu za su yi amma fikafikan mala'iku da a cikin suratul fatir alhamdulillahi fatir samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba ita ce sallar su wani yace yin ma sallan ma lalacewa ne ko ba haka ba shugaban su nan na wani yanki ba zan faɗa ba a Niger yace Allah yace wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta mu ubangijin ka sai yaqini ya zo ma to alqur'ani shine yaqini dan haka duk mai yin sallah tambada ɗaya bai san ciwon kanshi ba to yaya an kai wasu daga cikin su suka ce ai yin wanka ma babu shi alqur'ani ko ba haka ba ɗaya daga cikin shugabannin nan suna na garin Kano Shak Sali da ake jimi Shak Sali aka zo kuma ana nan suna rike da alkur'ani shi shina kafirtar da kowa sai shi salin ya kafirtar da dangungu ce dangungu kafiri ne don yana aiki da hadisi a fakaice shi ko dangungu ya kafirtar da sali ya ce turawa ne suke bashi kuɗi yana yin wannan da'awa to sai aka yi kaka ina fata an fahimce ni to in baka fahimce su ba za su zo maka da shubuhohi daban-daban su ce ma babu wani mustahabi babu farilla Allah ya ce wa zkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara ya ƙara kuma kwana ɗaya fala isma alayhi to biyu din a farilla shi wancan na uku shi kuma tsayin bi shi ke ai ma matsayin farilla bari don Allah ya ce fala isma alayhi kaga akwai abin da ke wajibi akwai da ke ba wajibi ba to don haka dai muna kira zuwa ga waɗannan mutanen da mu da su duka Allah ya nuna muna gaskiya amma dai ai hattara da bin irin waɗannan mutanen saboda addini ba wato yayi bane ba barazana bane a'a hujja ce da dalili su sun karanta irin wannan sun shirya an gaya musu dalilin da za su basuwa in ba malamin da ya bincike ba da ka zo sai su ce maka a'a ai ga yadda Allah ya ci kai kuma baka san yadda za ka yi musu raddi ba ina fata an fahimce ni shi yasa malamai sun yi littattafai da dama tun wancan lokaci saboda su kore shubha ga ayoyin alqur'ani ina fatan kun fahimce ni na sha faɗin littattafan da aka rubuta tun farkon musulunci kan alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ka dauki alqur'ani ibnu qutayba ya rubuta ta'wil mushkil alqur'an an tabbai ibnu abbas kadiba babi ne cikin fathul bari kan ayoyin da suka ci kare da juna irin amsar da ba su tun zamanin sahabbai sahabbai sun tambayi manzo Allah ayoyin da ba su gane ba yayi musu bayani kaga tun wannan lokaci akwai wannan ina fata an fahimce ni sannan kuma hadisi ibnu qutayba ya rubuta wato ta'wil mukhtalif alhadith hadisan da kake ganin kamar sun ci karo da juna ina fata an fahimce ni sannan kuma imamu tahawi ya rubuta ta'wil mushkil al da sauran malamai da suka yi littafai don hada waɗannan hadisan illa dai akwai ka'ida guda shi alqur'ani dukkan shi ya inganta ina fata an fahimce ni kina ayoyin shi sai a dubi ta ina ne za a hada su in an faɗi nan kaza an faɗi nan kaza ko ba haka ba to sai a ga yadda za a yi a ban a hada ayoyin Allah ya ce maliki yawmiddin shi adda mulkin ranar sakamako ko ba haka ba to kuma yace wal amru yawma idhin lillah ko ba haka nan bane al'amari wannan rana daga hannun Allah kuma alhali ko dukkan mulkin samai da kasai nawa ne na Allah ne fi dunya wal akhirah to sai mu ce can mulkin shi zai bayyana zahira dan dan ya dan dan ma waɗansu mutane har suna takama suna tumbata suna walakantar da bayan Allah ko ba haka ba amma ranar nan mulkin Allah zai bayyana zahira mun fahimci wannan da kyau to kaga yadda zakai kaman mutane to amma hadisai tsakankanin su zaka duba ka gani in sun inganta to sai ka dubi wannan hadisin ga ta hanyar da za a hada shi da wannan hadisi ina fata an fahimce ni in ko ba su inganta ba mun huta wannan sai mu yi banza da shi dan da ba ƙarya ce ba hadisi bane balle a ce a hada su kun fahimci wannan to wannan shine wato hanya musamman cikin ilmu usulul fiqh da kuma cikin ilmu hadith ilmu mustalahul hadith sannan kuma da sauran ilmu usulul tafsir malamai sun yi yadda ake hada ayoyi ayi aljam'u bainal ayat ko ko at-tarjih a rinjayar da sashi akan sashi in wani ya inganta wani bai inganta ba an fahimce ni sai a kore wancan a ce ba gaskiya bane ko ko ayi tarjihi an kasa gane wanne ne cikin su ya gabace wani wallahu subhanahu wataala a'lam dan haka ai hattara kuma babu wani sani wanda suka yi alqur'ani dan cikin su mafi yawanci babu mai iya larabci da minti biyar kuma Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun to kai baka iya magana da alqur'ani baka iya magana da larabci sannan zaka zo ka ce ka sa alqur'ani ta ina kuma ka sa alqur'ani Allah ya shirye da mu sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina amanu billahi wa rusulihi
والذين آمنوا بالله ورسله ويريدون والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما
الله سبحانه وتعالى ce wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani billahi da Allah wa rusulihi da manzanninsa gaba ɗaya ba su bambanta ba an gane ni irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka ba amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ولم يفرقوا بين أحد منهم بس بمبن تابسو كررب أتكن كالنسو مكتي أحد بيدات أتي بين أحد با ومن أحد أين با أررب وطيع كما هكذا بني سيما لما يسوك تيتو نن واتو لم حرف جزم ني وقلب تاكوري abin da ya gabata ko ba haka bane wa nafyin ta kore lam yufarriqu baina ahadin to tunda an kore to wannan yana iya ɗaukar ma'anar shi ta jam'i ta magana domin an kore jinsi ne gaba ɗaya ina fatan an fahimta fama minkum min ahadin an hajizina min ahadin kinnan jam'i na wato annakiratu fi siyaqin nafi tufidu al-umum kamar yadda malaman usulul fiqh suke faɗa an gane ko to walam yufarriqu baina ahadin minhum ba su bambance tsakanin ɗaya daga cikin su ba dukkan su sun yi imani da su shine sharadin musulunta in ka kafirce ba annabi ɗaya ka kafirta babu wata rubara wanda zaka yi ba mutane ulaika to waɗannan ko waɗancan saufa yu'tihim ujurahum da sannu Allah subhanahu wata'ala zai ba su ladarsu an gane ko a wata qira'a saufa nu'tihim ujurahum hafs an asim ya karanta saufa yu'tihim da ya'un sauran qurra guda tara da qari guda rawi guda shu'ba suka suka karanta saufa nu'tihim ujurahum to nu'tihim zamu basu yu'tihim zai basu sai malamai suka ce to ita wagga qira'a ta yu'tihim tana da shahid a cikin alqur'ani wa saufa yu'ti Allahu almu'minina ajran azima kaga an same ta sannan abu na biyu shine da aka kawo sunan Allah wallazina amanu billahi to shi Allah nan wato saufa yu'tihim zai basu an gani ko addamir yarji ila Allah subhanahu wa ta'ala amma inda aka ce saufa nu'tihim wato an juyar da khitabi daga ifrad an mai da shi zuwa ga jam'i lit ta'zimi don Allah ba wai alkwai alloli daban-daban ba saboda girmamawa yadda kake ce ma mahaifinka kusu baba ko ba ka ake cewa ba kaga in kace kusu baba ba mu san abin nan ba shin mutum guda kake rufi ko mutane daban-daban in kace iyayenka daban-daban ne daya biyu uku karan abin da ake ce ma shegi ko ba haka ba ta Allah ya kyauta dan haka dai wannan wannan kuma Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yana uslubul azma yana nuna cewa ya bayar inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi jitabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu kaga atainahu bai ce ataituhu ba dan a nuna ma wannan uslubi ne na alqur'ani kaka zo ka ce kira'a ta alqur'ani ƙarya ce ujurahum da sannu Allah zai ba su ladar dakin su ko ba ko ba haka ba Allah zai ba su ladar aikin da suka gabatar ko wanne za a bashi to kuma waɗannan ba wai sai lahira ba dan waɗansu da an ce ujurahum Allah zai ba su ladar su sai su ce ai aljanna lahira akin ya'a tun dan nan duniya Allah subhanahu wata'ala zai ba mumini sannan kuma ya bashi a lahira in ya gada ba ina fata an fahimci ni ba dole bane domin duniya ana iya a baka ni'ima kuma lahira a ni'imtar da kai mun fahimci wannan duk da yake wannan nisbi ne don duniya ba gidan jin daɗi ba ce mun fahimci wannan da kyau wa man yurid thawab al-akhirati nu'tihi minha an gane wasa da shakirin sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce fa atahumullahu thawabad dunya kajiya ko thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin da haka a kebance shi da duniya wannan kuskure wa kana Allahu ghafurur rahima Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun mai gafara ne rahiman mai jin kai ne in an mayar da wannan sunayen zuwa ga masu imani dan saboda a ƙara kwadaitar da su a motsar da su don su yi aiki na gari in kuma mai da shi zuwa ga kwadancan kafiran da munafikan da suka gabata kamar kofa ce ta tuba Allah subhanahu wa ta'ala ya bude musu a kowane lokaci domin Allah yana buƙatar bayansa su tuba kamar yadda ayoyi suka gabata da hadisai ba wai Allah subhanahu wataala yana son mu ci gaba da aikata sabo bane sai dai in ka ci gaba da aikatawa ka san abin da zai faru gare ka sai Allah ce yas'aluka ahlul kitab يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا الله سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب ahlul kitabi suna tambayar ka dan ahlul kitab malamai suka ce yahudawa ake nufi domin su ne suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin Madina kenan ba tare da kristoci ba yasalu fi'li mudari'i ne wadansu malamai suka ce nan yasaluka ma'ana kenan labari ne ake bayarwa tunda abin hayya daga ya abku sun tambaya ana son dan ka kalli kamar yadda abin yake faruwa kamar yadda Allah ya ce wa yasna'ul fulka ana zance annabi Nuhu yasna'u kaga yana yi kaga alhali ko annabi Nuhu ya wuce amma ana son ka halarto da wannan sura a cikin kwakwalwarka mun fahimci wannan da kyau wadan suka ce a'a yas'aluka ahlul kitab nan ana nufin wato sun tambaya kuma suna ci gaba da tambaya domin fi'il mudari yufidu tajaddud wat takrar wadansu malamai suka ce yas'aluka ahlul kitab yana yiwa ba su tambaye shi ba amma zuwa gaba za su tambaye shi don yufidul istiqbal an gane wani lokaci fi'ili mudari yana nufin abin zai zo zuwa gaba dan haka da dai waɗannan ma'anoni yana ɗaukar su in hikaya ce an riga an bada labari kai ka kalla to ga amsar da za a bayar kai mai saurare in kuma suna tambaya ne suna maimaitawa to ga amsar da za a basuwa in kuma har sun riga sun tambaya ko ko zuwa gaba za su tambaya to ga amsar da za a basu mun fahimci wannan da kyau dan ana tambayar shi sai a ce bai to za in sun ce kaza ka ce musu kaza in sun yi kaza ka yi kaza haka ne wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa kaga nan yas'alunaka suna tambayar ka yau da gobe yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid to yas'aluka ahlul kitab ahlul kitab suna tambayar ka me yasa aka kira su ahlul kitab don a nuna ba jahillai bane mailimta ne don ka gane cewa wani lokaci malami zai iya bacewa an gane sai na kokarin ya batar da mutane sai ya nuna maka shi ya haddace alqur'ani bai yarda da komi ba in ba hadisi ba kenan akan gaskiya yake a yana yiwa mutum ya nemi duniya da alqur'ani da Allah ya bashi kuma don saboda in zaka jayayya da mai ilimi ka san da mai ilimi zaka yi shi jahili hujjojin shi na banza ne ko ba haka ba amma mai ilimi dubara gare zai hada ma wannan da wannan an tambaye daga cikin yan qur'aniyun mutum yana sallah sai ya samu matsala kabli ko ba a ta kama shi sallah ce tana da matsala mi zai yi yace ya sake sabuwa sai ce ai naji wasu malamai sun ce za a yi kabliya au ko ba adiya ce wannan maganar banza ce yace da riga sabuwa da riga mai maho wacce tafi yace riga sabuwa yace to Allah zaka ba sallah da maho shi ma Allah sabon abu yake so ka bashi ah to kaga shi jahili na an sallame shi an tunazzila alaihim kitaban minas sama ga abin da suke roƙa an tunazzila a wata ƙira'a an tunzila ibn kathir da abu amr ibn al'ala da imamu yaqub su suka karanta an tunzila alaihim kitaban minas sama an gane ko sai ya zamanto wato na anzala yunzilu inzalan ne an tunazzila sai da mutu daga nazzala yunazzilu wato an tunazzila alaihim ka saukar a gare su kitaban littafi minas sama'i daga sama ko ba haka ba malamai suka ce littafi na wata shari'a wadda za ta zo daban wadda ba wannan ba koko littafi kowa ya zamanto daga sama Allah ya rubuto sunan wani dan wani Allah ya ce to wani kai imani wani kai imani to wannan tambaya ta an tunazzila alaihim kitaban minas sama ba wai su kadai ne suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ba haka ba wato kafirran makka ma sun roki wannan sun ce a saukar musu da littafi wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'i wa lan nu'mina lurqiyika hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'uhu kaga su ma sun tambaye wannan a'a wani lokacin ma su kai kowa sai an bashi littafi alqur'ani bai isa ba an gane lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah Allah ce bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kowa san yake sai an bashi littafi sannan yayi imani to wannan kuma saboda in alqur'ani da ya gajiyar da larabawa suka yi suka yi suka kasa kawo tamka alqur'ani to yanzu kuma sai suka tashi daga wannan sai suka koma zuwa ga cewa to dan ne shi wannan littafin aka sabkar da shi ga wani wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim kaga yanzu an tashi daga cewa shi alqur'ani yanzu an dawo zuwa ga dammi Allah ya ba wani ina fata an fahimce ni Allah tambaye su ahum yaqsimuna rahmat rabbik sune suke rabawa su ba wani abinda suka ga dama su ba wani abinda suka ga dama kaga sun sun barzanta alqur'ani dan yafi karfin su amma yanzu kuma dammi Allah ya tsoko wanda ya ba wani ina ruwanka kayanka ne ba naka bane na Allah ne yake bayar da su ga wanda ya ga dama ko da Adam sai ya ce kaya na ne ni ke da abuna wanda na ga dama zan ba to shikenan sai ni kuma to dan haka ashe dai ahlul kitabi sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mushrikan larabawa sun tambayi wannan don ta'annuti ba don su yi imani ba kuma Allah ya faɗa cewa ko da an sabkan musu da shi ba imanin za su yi ba ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا به بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ko da an sauka musu da littafi cikin takarda suna karatu an ka ce gashi an saukar da shi daga sama ba imanin za su yi ba dan haka ka fita sha'anin su faqad sa'alu Musa akbar min zalik Allah ce ai sun tambayi annabi Musa abu mafi girma daga wannan mi suka ce faqalu arina Allah jahra suka ce ka nuna muna Allah ga fili mu ga Allah kaji wata kaji wata kaji wata babba ko ba haka nan bane fa qalu arina Allah jahratan kaga da ka nuna mana Allah mu ba za mu imani ba to in ya zaman to sai kun ganshi akwai imani shi ai bayan gani kuma babu zancen imani in da ya zaman to ba za ka yarda da mutum ba sai ya nuna ma abu gashi ka gani to ai yanzu kuma ba ba shi kai yarda da shi ba ganin abin ne kai yarda da shi ina fatan kun fahimta an fahimci wannan da kyau ko to malamai suka cewa an yi sabani wani lokaci ne suka ce suna son ganin Allah subhanahu wataala shin sun ce suna son ganin Allah ne bayan Allah ya tseratar da su daga fir'auna sun je Allah ya zaɓi mutum saba'in daga cikinsu ko ku a'a bayan annabi Musa alaihi salam ya dawo ne an ba shi attaura sannan na suka ce arin Allah jahara malamai su yi sabani waɗansu malamai suka ce a'a lokacin da annabi Musa Allah ce ya zaɓi mutum saba'in su tahi a tattauna da su to lokacin nan ne Allah ya musu magana sai suka ce musu yadda ba sai sun ga Allah wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyay atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waɗansu malamai suka ce a'a lokacin da suka ce arina Allah jahratan shine bayan an ba da attaura an dawo an kawo sai suka ƙin yin imani da ita sai suka ce ba za mu yadda ba wannan littafin daga Allah sai mun ga Allah ya gaya muna lalle ni na nibba Musa ina fata an fahimce ni to waɗansu malamai sun tafi kan wato rinjar da waccan kissa waɗansu malamai suka ce a'a saboda Allah ya ba da labarin cewa sun bauta ma dan maraki a cikin suratul baqara ko ba haka ba ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ان كيفن تن واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل سنة انك تي واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة كما انت واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان كذا دو ان باشي littafi sannan ne wannan wannan abin yazo na cewa ba za su yi imani da Allah ba ina fata an fice ni suka ce dalili na biyu kuma nan an ce as-sa'iqa wato azabar da ta same su ita ce sa'iqa fa akhadatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun amma a cikin suratul a'raf sai aka ce fa akhadathum ar-rajfatu suka ce to tunda azabar ta bambanta to shikenan kenan wannan yana cewa ba ba dai bane waɗansu malamai suka rinja da wannan amma kuma in mun kalli cewa as-sa'iqa ita ce tsawa tsawar tana iya ita ta sa kasa ta girgiza ta motsa har aka yi girgiza sai suka halaka ina fata an fahimta faƙalu sai suka ce arina Allah ka nuna muna Allah an gane ko jaharatan malamai sun yi bayanai daban-daban kan shi wannan arina Allah da matsayin jaharatan a cikin lugha ina fatan kun fahimta waɗansu daga cikin malamai suka ce jaharatan wato hali ne wanda yake komawa zuwa ga shi Allah subhanahu wata'ala kenan arina Allah mu'ayanan ka nuna muna Allah mu ganshi zaci ina fata an fahimce shi an gane ko mujaharan kenan ko kuma arina Allah jaharata wasu kace a'a shi arina Allah ba yana komawa bane zuwa ga Allah yana komawa zuwa gare su su kenan mu'ayinina ya zamanto muna kallon Allah subhanahu wata'ala waɗansu malamai suka ce a'a jaharatan yana kuma ne zuwa ga ru'ya kenan arina Allah fanarahu ru'yatan jahratan mu gane shi ga fili ina fata an fahimce ni wasu kuma suka ce a'a shi na kuma ne zuwa ga alqaulu ina fata kun fahimta fa qalu qawlan jahratan kina sun faɗi magana a fili ba tare da wata kinaya ba ina fata an fahimce ni to da suka faɗi wannan magana fa akhadhatuhum as-sa'iqatu bi dhulmihim sai tsawa ta kama su suka mutu an gane ko to nan akwai wata tambaya su sun tambayi ganin Allah subhanahu wata'ala sai tsawa ta kama su to kuma annabi Musa shi ma ya roƙi ya ga Allah kuma Allah bai zarge shi ba kan wannan addu'a da yi to me bambanci don Allah ya ce walam ma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk ko ba haka ce ba Allah ka nuna min kanka in gani zatin ka ko qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين kaga annabi Musa ya roki ganin Allah su wasu roka to me bambanci bambanci shi annabi Musa yana da imani da ya tambayi ganin Allah ba don bai yi imani da Allah ba su ko sun ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan su imani ne abu za su yi ba wannan shine bambanci ina fatan kuna fahimta da kyau saboda waɗannan mas'aloli ne waɗanda wani lokaci hankalin mutum bai kai gare su sai an yi tambaya sai hankalin kai dawo ko ba haka ba to sannan kuma da dama mutane za su tambayi Allah in suna da imani ba matsala bane su tambayi Allah ya musu wani abu hawariyun sun roƙa irin haka ga Allah إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين النبي إبراهيم يعني مونكم الله يقول مي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ba rashin imani bane kenan su sun tambayar ta bambanta shi yasa amsa ita ma sai ta bambanta thumma ittakhadhu al-ijla ko sannan kuma suka riki dan maraki an gane malamai suka ce thumma ittakhadhu al-ijla sun riki dan maraki sun riki dan maraki mi abin bauta amma duk cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala sai ya shafe shi domin bai cancanci a kira shi abin bauta ba ya kamata a ce thumma ittakhadhu al-ijla ilahan duk cikin alqur'ani yace sun riki dan maraki bai cewa ilahan a cikin bakara ya kawo shi ko ba haka bane وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة بيتي باتخاذكم العجلة إلى هبا كوبا هكبا دول لوكتين ده أنك تسرك أم ملكي ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون كوبا هكبا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون سننكما الله سبحانه وتعالى كوبا أتكم سورة البقرة با يا كوش أتكم سورة الأعراف yace wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim yace ijlan jasadan lahu khuwar ay ittakhadhu ijlan ilahan jasadan lahu khuwar fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar kaga ijlan ilahan ya kamata yace a cikin suratu Taha mun fahimci wannan da kyau ma'ana dai saboda bai cancanci ba bai cancanta ba a kira shi ina fata an fahimce ni bai cancanta ba a kira shi abin bauta shi yasa sai Allah ce ittakhadhul ijla ittakhadhul ijla ittakhadhuhu wa kanu zalimin kaga ittakhadhul ijla ilahan wa kanu zalimin innal ladhina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzil muftarin ay innal ladhina ittakhadhul ijla ilahan duka dai a takaice babu inda Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah subhanahu wataala ya ambata cewa wannan maraƙin ilahan abin bauta ne don bai cancanta ba duk da ko sun rike shi abin bauta sun mattakhadul ijla sannan sun rike dan maraƙi an gane abin bauta min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu hujjoji cewa Allah subhanahu wataala ya bayyana musu cewa shi da kudura an halakar da fir'auna ko ba haka nan bane eh an halakar da fir'auna wannan yana nuna cewa kudura ce ta ubangiji don sun ga mutuwa ga fir'auna ya taso ga kogi ko teku gaba gare su babu mafita sun ce sun san tsammanin za a halakar da su qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin ko ba haka nan bane to amma kuma duk da haka sai da suka riki dan marke muta kuma kafin ma wannan dama sun yi annabi musa wato wato kamar neman shawara ta a sanya musu abin bauta da Allah ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra ko fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب كود الله يتقير تدفو لك فرعون أي إن كنا قنا آية وأن آية تعيشكم أما وأن كافر تنجينا ننتهي لسوء shi yasa sai Allah ce su rike shi abin bauta waye sassaka musu shi waye musu shi Musa Samiri ko ba kadan bane shi na ya rike wato me yake suna ya sassaka musu ko ya sa musu ko ya narka musu shi yayi musu ya kirkira musu wannan abin bauta an gane ni sai Allah subhanahu wataala ce min ba'di ma ja'atuhumul bayyat bayan hujjoji sun zo kaga abin mamaki ne malami a ce ya bata abin mamaki ne a ce malami ya saki hanya ko ba haka nan bane to amma kuma sai kaga al'amura sun baci kamar yadda hariri ya faɗa yake cewa wa kan min alamin zal so da yawa ka iska malami yayi talallabiya shi ma ya ce abin da a haram halas ne kamar yadda ya faru a ƙasar Tunis gwamnatin Tunis ta ce in za a raba gado tsakanin maza da mata duka ɗaya ne babu bambanci malamai su sa hannu haka Allah ya ce suka sa hannu lajinan malamai ta wato majalisar malamai ta ƙasa giya ba haramun bace tun da ƙasar mu ta ƙasar yan yawon shakatawa ce ba haramun bane ƙarya ne babu ayat da ta haramta malamai ku sa hannu lajina ta malaman kasar misar kuma ta kasar tunis afwan ta sa hannu cewa giya ba haramun bace subhanallah ayoyin ayat tana da sauran bayanai kuma an fara nuna mini lokaci yayi kenan sun mattakhadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat fa afawna an zalik sai muka yafe daga wannan yafewa ta hanyar an sa su sauran su kashe juna ko ba haka nan bane fatubu ila barikum faqtulu anfusakum shi kuma Musa Samiri ba aka tuba shi bashi da shugaban su ko ba haka ba qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas sati mai zo insha Allah bayani zai zo wa ataina Musa sultanan mubina hakika mun ba annabi Musa hujja wanda take bayyana na nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya matso abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh